الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin 28 ga watan rabi'ul awwal hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya dace ma 25 ga watan 11 shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna bulugul maram na shekul imam al-hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wai misali sallah mai zama biyu mutum ya manta zama na farko me yake kansa abin da yake kan shi shine yin sujada kamar a sababin wannan zama na farko da ya bari wanda irin haka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sallar ɗaya daga cikin sallolin yamma a zahar ko da asar da aka yi raka'a biyu maimakon manzon Allah ya zauna sai ya manta bai zauna ba sai ya zarci a ƙarshe manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya gama tahiya kafin ya salamce ya duka ya yi sujada biyu su ne ake kira sujada kabli don haka duk wanda ya bar zama na farko nassi ne kenan iya abin da yake kan shi sujada kabli saboda zama na farko sunna ce wadda take mai karfi a sababin barinsa kenan na kan mutum shine yin sujada kabli na'am kamar yi wanka na janaba na isra'i a na kama kuma in yi sallah da shi ba tare na sake abuwa bayan yin
wai yin sallah da wanka na janaba wanda kawai mutum zai haɗa jikin shi gaba ɗaya da ruwa ba tare da yadda siffar shi da kaifiyar shi ta zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malamai suke faɗa akwai sifa ta wankan janaba mai wadatarwa akwai kuma sifa ta kamala wai hukuncin yin sallah da irin wannan wanka waɗanda suka tafi akan cewa ya wadatar suna ganin cewa mutum zai iya yin sallah shi amma abin da muke so mu sani shi fa wankan janaba ibada ne kuma maza Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar mu haka ba sai da ya bayyana mana yanda wankan yake tun daga farkonsa har ƙarshe ta hanyar matan shi Aisha da Maimuna da sauransu su suka rawaito ga yanda maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake wankan janaba wanda yakan wanke gaba ɗaya bayan ɗaya farko abin da yake yakan wanke abin da ke tsakanin cibiyarsa wato da gwiwoyinsa misali in ya karkato makayi ya zuba ruwa a hannuwansa ya wanke su uku sai ya tsoma hannun dama a cikin ruwan yana ɗaukowa yana zubawa shi kuma da hannun hagun yana gogewa yana wankewa sai ya wanke abin da yake tsakanin cibiyarsa da gwiwoyinsa gaba ɗaya sannan kuma sai ya wanke gaban arwalla gaba daya kenan ya yi arwalla cikakka duk gabar da ake wankewa manzon Allah yakan wanke ta so uku tare da cewa ya zo ya wanke fuska so uku hannu zuwa kusurwa gwiwar hannu ya wanke so biyu a hadisin Aisha sai da ya wanke hatta da kawahuwa gaba daya sannan manzon Allah ya mai da hannuwansa cikin ruwa ba tare da ya jinko ba ya murza kansa sannan kuma ya riga ɗauko ruwa yana zubawa a kai sai da ya wanke su uku sannan kuma ya zuba a sauran jikinsa gaba ɗaya ya wanke ya gabatar da ɓangaren dama akan ɓangaren hagu a hadisin maimuna ya jinkirtar da wanke kafafuwa sai a ƙarshen wankansa ya koma gefe sannan ya wanke kafafuwan wanda shine cikar wankan kuma shine cikar arwallar dukkan hadisan da suka zo game da wankan janaba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su zo da su ne akan wannan sifa da wannan kaifiya da haka irin wannan wanka in ka yi babu wani tantama in ka fito in lokacin sallah ne kawai sallah za ka yi ba maganar sake wata arwalla na'am ita du'a'ul istifta tana kasancewa bayan takbiratul ihram sai in kayi takbiratul ihram sannan za ka yi wannan addu'a ta buɗe sallah kana gama ita wannan addu'a ta buɗe sallah abinda za ka yi isti'aza za ka yi ma'ana faɗar a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi sannan sai ka yi bismillah sannan kuma sai ka fara karatun fatiha kenan da isti'aza da basmala za ka yi su ne a boye ba za ka bayyanar da su ba domin bayyanar da bismillah bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin bismillah amma boye ta yake kamar yadda hadisi yake cikin sahihu muslim Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa na yi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yi bayan abubakar na yi bayan umar na yi bayan usman ya ce gaba ɗayansu suna buɗe karatun sallah da alhamdulillahi rabbil alamin a wata riwaya sai ya ce wala ya ji haruna bi bismillahi rahmanir rahim ba sa bayyanar da bismillah don haka kenan bismillah ba ba a yin ta bane ana yin ta amma bayyanar da ita ne ba a yi an gane ko hadisin da ya zo akan bayyanar da ita bai tabbata ba don haka kenan in mutum ya yi takabiratul ihram kenan zai yi du'a'ul istifta sannan ya yi isti'aza sannan ya yi bismillah sannan sai ya buɗa da karatun fatiha an a inda ake bayyanar da karatu darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna ne cikin kitabul buyu littafin da ke bayani game da wato hukunce-hukuncen saye da sayarwa mun tsaya ƙarshen babun rahan babun da ke bayani game da hukunce-hukuncen shingina a baban mun karanta hadisi biyu da malam ya zo da su wanda hadisi na farko shine hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda na faɗa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce الظهر يركب بنفقته إذا كان مركونا zan Allah ya ce shi bayan dabba wato akan hau a sababin ciyarwa da ake ma dabbar idza kana marhuna in dabbar ta kasance ta jingina ce ma'ana dabba ta jingina ba laifi wanda ya jingine ta ya ringa hawa amma sharaɗi ya kasance shi yake ba dabbar ci da sha in har ba shi ba yake ciyar da dabbar to baya halatta ya yi amfani da kayan jingina haka sai ya ce wa labanu darri wato nono na dabba kenan wadda take mai nono yushrabu manzo Allah yace akan sha wannan madarabi na faqatihi wato a sababin ciyarwa da ake ma dabbar idza kana marhuna wato in har dabbar ta jingina ce kenan mutum aka jingina masa saniya mai nono to in shi yake ba saniyar ciyawa da dussa to ba laifi yana iya tatsar madar wato ya ringa sha sai ya ce wa alallazi yarkabu wa yashrabu nafaqa maza Allah ya ce na kan shi wanda yake hawan dabbar da shi wanda yake shan madarai wato shine ciyar da ita wannan dabba kenan a nan shari'a ta ba mutum damar yin amfani da kayan jingina wato a madadin kenan ci da sha da yake ba dabbar amma in har ya kasance ba kai ba kake ba ta ciyawa ba kai ba kake ba ta dussa to baya halatta ka ringa tatsan madaran kuma baya halatta ka ringa hawa kayan jingina dole ka je ka aje shi kaya ne na amana sai an kai lokacin da shi wanda ya baka jingina ya kawo maka kudinka da ya karba in ya so ya karbi dukiyar shi in kuma kasancewar a nan kai kake ba ta ci kake ba ta sha baka hawa baka tatsar madara to anan lissafi za ka yi masa lokacin da ya zo karɓa sai ka yi lissafin iya abin da ka kashe mata ya biya ka an gane ko kuma kai ka je ka ɗaure dabbar amma shi zai ringa ka mata ciyawa shi zai ringa ka mata disa iya alkawalin da kuka yi in ya cika ya kawo maka kuɗin ka ya karɓi dabbar shi don haka maganar amfani da kayan jingina in dai ba ta wannan hanya ba to baya halatta baya halatta duk abin da baka bashi ci baka bashi sha aka baka shi a matsayin jingina to baya halatta ka yi amfani da shi kamar yadda misali mutane sukan jingini gona in mutum ya jingini gona wai sai ya yi ta noma gonar shekara da shekaru wai sai ran da shi wanda ya bashi jingina ya kawo masa kudinsa sannan ya karbi gona to baya halatta gona ta jingina wanda ya jingine ta ya noma sai da izinin shi mai gonar in ya baka izinin cewa je ka noma ni ina da sautuna da gonakai da dama ba laifi in kwa ka masa sharaɗin cewa ba za ka jingini wannan gona sai in kai za ka noma ta to baya halatta saboda sharaɗi ne wanda yake ya saba ma shari'a dukkan sharaɗin da baya cikin hukuncin Allah manzan Allah ya ce ɓatacce ne ko da ya kai sharaɗi dare a lokacin duniya tana bakin talauci musamman a cikin irin ƙasashen nan sai mutum wai in aka jingina masa riga sai yi ta sawa in ta tsufa sai ya ajiye wuyan rigar wai ran da aka kawo masa sannan ya mai kama mutum wanda shi wuyan riga shine abin da baya tsufa dandana saboda rubanya yadi da ake a dinka don haka dai a takaice baya halatta yin amfani da kayan jingina matukar baka ciyar da abin baka shayar da shi shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana az-zahr wato bayan dabba kenan yurkabu akan hau ita dabbar bi nafaqatihi ba a nan sababiya ce ai bi sababi na faƙatihi a sababin kenan ci da sha da mutum yake bata idza kana marhunan wato in har dabbar ta kasance kenan ta jingina ce sai ya ce wala banu darri wato madara ta dabba wadda take mai nono kenan wadda ake tatsa mazan Allah ya ce yushrabu akan sha madarar bi na faƙatihi a sababin ci da sha da ake ba dabbar idza kana marhunan wato idan dabbar ta jingina ce wa alallazi yarkabu wa yashrabu nafaqa manzo Allah yace na ga shi wanda yake hawa da shi wanda yake shan madarai kenan ci da sha na dabbar shi zai bata ciyawa shi zai bata dissa kuma duk abin da ya karu na kayan jingina ran da mai ishi ya zo ya karba duka har abin da ya rabu duka nashi misali ya jingina maka dabba da ciki sai ta aihu in ya zo da dan gaba ɗaya zai kora ba naka bane kai kawai iya abin da ka mallaka ka jingina ita ce ita wannan dukiya baya halatta ya yi kyauta da ita ko ya yi sadaka da ita ko ya sai da sai ya biya ka kenan a nan in lokaci ya yi ya zo ya biya ka in lokaci ya yi bai samu ba halin biya to a nan in ma ka ƙara masa lokaci ka saurara masa ko kuma a sayar da wannan dukiya tashi ka fitar da abin da yake hakkinka in wani abu ya rage a maida mishi kayan shi in kuma wani abu bai rage ba in ya kai daidai biyan ka to falillahi alhamdu an joje in kuma wani abu ya rage kenan sai ka biyo bashi lokacin da ya samu kuma ya cika maka sannan hadisi na gaba a takaice shi wannan hadisi hadisi ne ingantacce domin yana cikin sahihul bukhari sannan hadisi na gaba hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya galaqur rahan min sahibihi alladhi rahanahu lahu gunmuhu wa alaihi burmuhu wato jingina ba ta kullewa ga ma'abucinta wanda ya jingina an gane ko wato mutumin da ya jingina kayansa babu wani lokaci da za a kai a ce jinginar ta kulle ma'ana ta fita daga ƙarƙashin mulkinsa kamar yadda wasu sukan yi cewa to zan jingina maka in na jingina maka in lokaci ka za ban zo ba to ya zama naka to wannan kwata-kwata baya halatta ko shi wanda ya jingina abin ya ce to in fa lokaci ya cika in baka zo mun ba to na rike wannan abu a matsayin kuɗin da na baka shine yace shingina yace ba ta kullewa ma'ana ba ta fita daga karkashin mulkin mai ita allazi rahanahu wanda ya jingina misali ka jingina masa babur ɗinka ka karbi wasu kudade to ba maganar cewa in an kai wani lokaci wannan babur ya fita daga mulkin ka ya zama mulkin wanda ya jingine shi to wannan kwata-kwata baya halatta ko da an yi da sharadi to wannan sharadi sharadi ne wanda yake batacci sai ya ce lahu gunmuhu na ga shi wanda ya jingina kaya da duwarsa shine muka ce ka jingina ma mutum dabba da ciki in ta aihu to wannan da duwa da ta yi naka ne ba na shi wani ba shi wanda ya jingine ta sai ya ce wa alaihi gurmi kuma na kan shi asarar da ma'ana in ta hallaka kuma hannu ta shi kina wanda ya bada jingina in kaya sun karu nashi ne suka karu in sun hallaka hannu nashi ne suka hallaka matukar shi wanda ya jingina kayan bai yi ganganci bai yi ta'addanci ba akan abu in ka ba mutum kayan kaya jingina ya yi ganganci akan wannan kaya suka hallaka dole zai rama ma kayanka amma in dai bai yi ganganci ba ya kiyaye wannan abu da ka jingina masa Allah ya kaddara wannan abu ya hallaka to naka ya hallaka ba nashi ba shi kawai kudin shi ya sani iya lokacin da aka kayyade in yayi ka ka masa kudin shi ka biya shi don haka ita ce wannan hadisi al'imam addara kudini da alhakim su suka rawaito hadisin kuma malam yana faɗa marwaitan hadisin amintattu ne sai dai cewa wato hadisin kamar yadda yake cikin sunani abidaw hadisi ne mursal don haka dai hadisin bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa kasancewar wato haka hukuncin yake a shar'anci kenan duk abin da asali kenan duk abin da ya karu na wanda ya jingina kaya ne in ma wata asara ta faru to ta wanda ya jingina kaya ne ba wanda ya jingina ba sai dai in shi wanda ya jingina abin wato ya yi ganganci kuma daman abu ne wanda yake mulkin shi bayan da za a yi a kai wani lokaci a ce ya fita daga mulkin shi ya zama na wanda ya jingina abu tunda ita jingina asali da Allah ya shar'anta mana ita kasancewar kamar misali amincewa ne ka samu wani abu a baka shi a matsayin garanti kenan ka karba in za ka ba da bashi kenan in an biya ka mutum ya karbi dukiyar shi in bai biya ka ba kenan ga ta hanyar da za ka fitar da dukiyar ka za mu tashi babi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى باب القرض عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بقرة فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فقال لا أجد إلا خيار الربائية فقال أعده إياه fa inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'a rawahu muslim wa ana ali radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kullu qardin jarra manfa'at man jarra manfa'atan fa huwa riba rawahu al-harith ibn abi usama wa isnaduhu sahih وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عند البيهقي وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه عند البخاري wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na hukuncin ramce idan aka ce alƙar wato shine ramce kenan shi ramce in ma ya kasance karamci wasu kudade ko karamci misali wani kayan amfani misali wata dukiya kana iya zawa mutum ya ramta ma kudi ko kuma kana iya zawa misali kayan kudi mutum ya ramta ma wani ba ni ramcen bahun shinkafa zuwa lokaci kaza kenan zan dawo maka da bahun shinkafa ka shine yace kenan babu qard babi ne wanda ke bayani game da wato hukuncin ramci shine anan malam ya zo da hadisin Abu Rafi Allah ya ƙara masa yadda na faɗa anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam staslafa min rajulin bakra ya ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci wato ya ramci ɗan taguwa a gun wani mutum idan aka ce bakar wato shine kenan ɗan taguwa rakumi wanda yake matashi za Allah ya ramta abun wani faƙadimat alaihi ibilun min ibilis sadaka wato sai raƙumma wato daga cikin raƙumma na zakka suka iso gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana masu dukiya ta dabobi sun bayar da zakkarsu ta raƙuma an kuru su an zo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo shi ne ce faƙadimat alaihi ibilun min ibilis sadaka wato raƙuma daga cikin raƙuma na zakka sai suka iso ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa amara aba rafi a lokacin nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya umarci abu rafi an ya ƙabiyar rajula bakara ya biya wannan mutumin wato ɗan taguwar shi da aka ramta maza Allah ya ce je kaka diba a cikin garken ma'ana a biya shi kenan ya abin da muka ramta faƙada sai abu rafi bayan ya je ya bincika ya bincika sai ya dawo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake faɗa masa la ajidu illa khiyarar raba'iyya ya ce ya manzan Allah ban samu ba a cikin garken illa wato fiye da nashi raba'iyan shine raƙumi wanda ya karya wato haƙuri raƙumi ko baya karya haƙuri sai ya kai shekara bakwai a kaɗan daga shekara bakwai abin da ya gaba kenan maimakon shi raƙuminsa da aka ramta bai wuce ba ɗan shekara uku zuwa hudu in ya yi yawa biyar to kuma a nan an bincika ba a samu ba ɗan gwalgwadon wannan shekaru da aka ramta sai sama da nashi shine ya ce illa khiyara wato sai fiye da nashi raba'iyan raƙumi wanda ya karya haƙuri yana ɗan shekara bakwai faƙala sai manzan Allah ya ce adihi iyahu ba shi sama da nashi manzan Allah ya ce ba shi fa inna khiyaran nas lalle fiyayyen mutane manzan Allah ya ce a hasanuhun ƙaba'an shi ne mafi kyawunsu wato ga biyan bashi fiyayye a cikin mutane manzan Allah ya ce shi ne mafi kyawunsu a wajen biyan bashi kenan in ma ya kasance biyan bashi a kan lokaci ko kuma wato ka ba da sama da abin da karamta al'imamu muslim ya rawaito wannan hadisi malam ya zo da wannan hadisi domin ya tabbatar mana da halarci wato na ramcen abin da yake na dukiya dabba da abin da yake ya yi kama da haka an gane ko ramce ba sai na kuɗi ba na dabba ma za ka iya ramta ko na wani abinci da abin da ya yi kama da haka sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana an so ga duk wanda ake bin sa bashi bashi misali kuɗi ne ya ramta ko na abu ne ya ramta ko kuma misali aiki ne kama wani yana bin ka baka biya shi ba to in ka tashi biyan shi abinda ake bukata ka biya shi sama da abin da yake hakke shi misali karamci shi kadari to in ka tashi biya abinda ake bukata ka biya sama da abin da karamta ko karamci dabba ɗaya in ka tashi biya ka bashi ka biya shi sama da wanda karamta ko ka bashi biyu ko uku ko sama da haka misali maza Allah ya ce wannan shine fiyayye a cikin mutane idan haka wannan wato hadisi shine dalili kenan akan mutum ya mai da sama da abin da ya ramta na dukiya sai dai sharaɗi a nan kenan ya zaman kar ya zamanto sharaɗi ne shi wanda zai baka ramcen ya yi sharaɗin cewa sai ka ɗora masa kaza in har ya yi wannan sharaɗi kuma sharaɗi ne ba ta ci baya halatta an gane ku abu na biyu kuma kar ya zamanto al'adar mutane ce na cewa diya wanda ya ramci kaza to in ya tashi biya sai ya mai da sama da abin da ya ramta in sun mai da wannan abu al'adarsu ce akan haka to wannan kuma yana haramta me yasa saboda sun sanya wani sharaɗi sharaɗin da bai zo a cikin hukuncin Allah kina amma haka kawai takanas mutum ne karamci kudinsa ka biya bukatarka misali karamci miliyan ɗaya ka je ka yi sha'aninka to abin da ake so in ka tashi biyan shi ka maida masa sama da abin da karamta ka ɗora masa wani abu wannan shine abin da ya fi dacewa wannan kuma shine karamci saboda ya taimaka maka kuma ka ji daɗin wannan ramce da ya baka kenan abin da ya kamata in ka tashi ka maida masa sama da abin da kenan karamta kamar yadda a nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da aka bincika ba a samu ba ɗan taguwa daidai da shekarun wanda aka ramta sai sama da nashi manzan Allah sai ya ce ku bashi ya ce fa inna khiyaran nasi lalle fiyayyen mutane ahsanu kuma qada'an manzan Allah ya ce mafi kyawunsu wato gabiyan bashi shine fiyayye don haka a nan malamai suka ce a wannan al'imamu malik Allah ya ji kansa shi ne ya tafi akan cewa in abu ne wanda yake da adadi ya ce to karawa akan adadin shi baya halatta kina amma in kamar misali ba adadi ba ne ba abin baya da wani adadi kamar sifa to ba laifi mutum yana karawa yana iya badawa sama da abin da ya amsa alimawu malik ce amma in adadi ne misali ka amshi goma to in ka tashi maidawa guda goma za ka maida kenan ba za ka kara ba akan gomar shi alimamu malik akan haka ya tafi amma dai wannan hadisi nassi ne wanda yake nuna a bangaren sifa ko bangaren adadi an fi so mutum ya maida sama da abin da ya ranta in goma karanta kana iya maida sha biyu ko sha uku ko sha biyar ko sama da haka misali tiya goma ya ramta mata hatsi to in ka tashi maidawa abin da ya kamata ka dura akan abin da ka ramta shine yafi dacewa inda hali sannan hadisi na gaba hadisin aliyu Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riban wato dukkan ramcen da ya janyo wani amfani to wannan riba ne an gane ku duk ramcen da ya janyo wani amfani wannan riba ne don haka a takaice wannan hadisi malamai suka ce in ma ya inganta kamar yadda wato da yawa daga cikin magabata sun raunana hadisin tare da cewa shek nasir albani ya inganta kwatancin wannan hadisi amma a matsayin faɗa ce ta abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda kamar yadda yake cikin irwa'ul galil kenan ba fada bace ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya inganta shi a matsayin fada ce ta Abdullahi dan Abbas na cewa dukkan ramcen da ya janyo amfani riba ne kenan amfanin da aka yi sharaɗi misali za ka ranta ma mutum miliyan guda zai yi wata bukata sai ka ce masa to sharaɗi fa in za ka dawo miliyan ɗaya da ɗari ɗaya za ka dawo mu ko kuma ya kasance a cikin hukuncin abin sharaɗi kenan wanda an san al'adar mutanen duk wanda ya ramta in ya tashi maidowa sai ya maido sama da abin da ya ramta to in ya kasance a kan irin wannan ne to baya halatta saboda shi asali game da ramce taimakekeniya ce wadda ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta mana kar ka ba da ramce da nihim don wani amfani ya dawo kanka kai dai ka bada don Allah shi wanda ka bada ka bashi rancen in ya ƙara ma wani abu wannan ya kyautata haka aka so amma in kai sharaɗin cewa sai idan zai daɗa ma wani abu ko kuma ya kasance al'adar ku kawai haka ne in dai mutum ya ramta sama da abin da ya ramta zai dawo to wannan baya halatta kenan shine wato ma'anar wannan hadisi na cewa kullu ƙardin dukkan wani ramci jarra manfa'atan da ya janyo amfani ga shi wanda ya ba da ramcen fahuwa riba to wannan riba ce abinda aka kara masa kenan in har sharaɗi aka yi ko kuma ya kasance a cikin hukuncin sharaɗin ne amma in dai babu wani sharaɗi akan haka kuma ba al'adar mutane ba ce to wannan abu ne wanda aka so kuma shine ya fi dacewa shine anan wato malam yake faɗa cewa alharis ibn abi usama wato shi ya rawaito wannan hadisi sai ya ce wa isnaduhu saqid saqid bi ma'ana ba'i danganan hadisin ba'ifi ne shine sai ya ce wa lahu shahidun ba'i kuma yana da wani hadisi wanda ya kunshi ma'anarsa kenan wanda zai iya zama shaida akan shi sai dai shi ma dai hadisi ne ba'ifi bai tabbata ba daga fadala ibn ubaid Allah ya kara masa yadda hadisin yana cikin as-sunan as-sunan al-kubra wato na al-imam al-baihaqi sai ya ce wa akharu mawqufun akwai hadisi na daban hadisi ne mawquf daga abdullahi ibn salam Allah ya kara masa yadda wato inda al-bukhari hadisin yana cikin sahihul bukhari hadisin kenan fada ce ta abdullahi ibn salam ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba don haka dai a takaice kenan hadisin hadisi ne mauku ya inganta daga abdullahi dan abbas haka kuma ya inganta daga abdullahi dan salam kenan hadisi ne mauku fada ce tasu ba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan ramce wanda ya janyo amfani to riba ce kenan in kama shi wanda zaka bashi ramce sharadin cewa sai idan ka dawo min da kaza ko kuma misali yanzu mutum ne kake buƙatar ya ramta ma wani abu sai ka ce a to ni fa ba zan ba ka ramce ba sai in za ka mun kaza kamar wani sharaɗi ka ce masa ba zan ramta maka ba sai in za ka mun kaza misali mutum ya zo ya ce yana buƙatar ka ramta masa miliyan guda sai ka ce a ni ba zan ramta maka ba sai in ka ara mun gonar ka irin ga nomawa to kaga a nan rancen da ka bada ya janyo maka wani amfani wannan gona da aka baka kenan wannan riba ce wannan noma da kake saboda a nan ka yi sharaɗi ne game da wannan ramce ramcen da ya janyo maka wani amfani ko kuma a ni fa ba zan ramta maka ba sai in ka sayi kayana mutum ne yake buƙatar kuɗi ka ramta masa sai ka ce a ni ba za ramta maka ba sai in ka sayi abu kaza a gona to dukkan ramcen da zai janyo amfani haramun bai halatta kenan in ya kasance amfanin wannan kenan sharaɗi ne aka yi ko kuma yana cikin hukuncin sharaɗi amma a nan in shi ne kawai a ganin damarsa ya ramta kudinka sannan kuma sai ya ce kawai yana buƙatar abun kama zai sai kayan to wannan ganin damar shi ne ko kuma ya ramta kuma da ya tashi biya ya dora ma sama da abin da ya ramta to wannan kuma ya kyautata halatta ne wannan abin da ya dora ma باب التفليس والحجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره متفق عليه ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع فصاحب المتاع أسوة الغرماء وصله البيهقي وضاعفه تبعا لأبي داود ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلد خلد أنه قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس فقال لا أقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه فهو أحق به وصححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل إرده وعقوبته رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فأفلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه ولم يبلغ, ولم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم له وليس لكم إلا ذلك رواه مسلم وعن ابن كعب وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه رواه الدار قطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجه وتوانا بابيني wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na hukuncin at-taflis idan aka ce at-taflis wato shine yin wantare da dukiyar kenan wanda bashi ya lauce shi an gane ko misali mutumin da ya talauci mutane suka haru suka ce haƙƙinsu suke bukata to alƙali yakan iya yin wantar da abin da kenan ya mallaka na dukiya domin a biya jama'a shine sai ya ce wal hajar wato da hana yin mutum tasarrufi da dukiyarsa in aka ce alhajar shine almanu wadda zai wato a hana mutum a kuntata masa kenan a hana shi yin tasarrufi da dukiyarsa shine a shar'ance malamai suke cewa qaulul hakimi lil madyun hajartu alayka tasarrufa fi mali shine alkali zai fada ga wanda bashi ya lauce shi ya ce daga yau na taka burki akan dukiyarka na taka maka burki dukiyarka gaba ɗaya na tseda ta kenan ba maganar wasu kyauta da za ka yi ko wani sayarwa ko wani wato wani hada-hada a cikin dukiyar gaba ɗaya alkali ya tseda dukiyar kenan shine ake kira alhajar shine anan malam ya zo da hadisin abubakar ibn abdurrahman wato daga abu huraira allah ya kara masa yadda yake cewa sami'ina rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya kudu ya ce tabbas ya ce mun ji manzon allah sallallahu alaihi wasallam wato na faɗa shine yace mun ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato na faɗa man adraka malahu bi ainihi inda rajulin qad aflas manzo Allah ya ce duk wanda ya riski dukiyarsa ainihinta a gun mutumin da ya tsiyace fa huwa ahaqqu bihi min ghairihi shi ya fi cancanta game da dukiyarsa min ghairihi sama da wani misali ɗan kasuwa ne ana harkoki yau da gobe Allah ya kaddara masa shine talaucewa domin lafazin aflasa an ciro shi ne daga al-iflas idan aka ce al-iflas wato shine talaucewa me ake nihi talaucewa kudi ya zamanto ya kare kenan kawai sai canji domin aka ce al-fulus sune wato kudade canji kenan kenan kaga in ya kasance kudi sun koma canji kenan ba maganar kudi to shi ne wanda ya samu kanshi a cikin irin wannan yanayi ake kiran shi al-muflis ma'ana wanda ya tsiyace kenan ya talauce dukiya ta ja baya to shi ne ya ce man adraka malahu duk wanda ya riski dukiyarsa bi ainihi ainihinta inda rajulin kada aflas wurin mutumin da ya talauci fa huwa a haƙu bihi min gairihi shi ya fi cancanta ya kama dukiyar shi sama da wani misali ka sayar masa da wasu kaya ko karamta masa don abin bai takaita ba ga ciniki misali ka sayar masa da tilan guda ta wani abinci ya je ya sa a mangaza kuma Allah ya kaddara cewa ya talauce kuma duk jama'a sun zo sun yi tsaye kowa so yake a bashi haƙƙin shi kai kuma kayan da ka sayar masa ga sunan ainihin su babu abin da ya canza to kai ka fi cancanta game da kayanka kenan sai ka je ka kwashe kayanka su waɗancan saura da suke bin shi ba shi in ya so su su nema a sauran abin da ya rage amma kai ainihin da abin da ka saida mashi gaya bai baka kuɗin ba kuma abin kenan bai canza ba kenan canzawar a nan shine bai canza ba ya ƙaru ko ya rabu in dai ya karu ko ya ragu to wannan kuma kai daidai kake da su sauran masu bin shi ba shi kenan baka da yancin da zaka dauka ko kuma kasancewar ya riga ya sarrafa abu ya riga ya sarrafa misali ka sayar masa da bahun hatsi sai ya talauce wannan hatsi kuma ya je ya riga ya shuka kaga ya riga ya sarrafa shi ko kuma misali an sarrafa abun an an surfa shi an nike shi kenan ana an riga an canza shi amma in dai ainihin abin ne bai canza ba kenan bai ragu ba bai daɗu ba sannan kuma bai canza ba daga yadda yake to anan kai kafi cancanta game da kayanka in canzawar kasancewar ja baya ne yayi ya dan samu wani aibi abin to anan kana iya ɗaukan kayanka kenan abin da aibi ya rage kuma in ya so sai ka biyo shi bashi shine anan yace man adraka malahu bi ainihi duk wanda ya riski dukiyarsa ainihinta inda rajulin gun wani mutum kada aflasa wanda ya talauci alkali ya tseda shi kenan fa huwa ahqqu bihi min ghairihi shi me wannan dukiya shine yafi cancanta game da dukiyar shi kenan akan wani mota ce ka sayar masa amma ainihin mota da ka saida masa gata kenan sai ka je ka kama motarka kai ka fi cancanta game da motarka hadisi ne muttafaqun alai sannan sai malam ke faɗa cewa al-imamu abu daud da al-imamu malik sun rawaito wannan hadisi ta hanyar abubakar ibn abdurrahman a matsayin cewa hadisi ne mursal ma'ana hadisin da sahabi ya ɗaukaka danganinsa zuwa ga wannan tabi'i ya ɗaukaka danganinsa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ake kira hadisi mursal domin shi abubakar ibn abdurrahman tabi'i ne ba sahabi ba ne da lafazin cewa ayyuma rajuli ya ce duk mutumin da ba a mata'an ya sayar da wani kaya fa'aflasan lazibta ahu wanda ya sayi kayan sai ya talauci walam ya ƙabirin lazi ba a hunin samanihi shay'an shi wanda ya sayar da kayan bai karɓi komai daga cikin kuɗin kayan ka riga ka sayar masa miliyan guda sai Allah ya kaddara ya talauci kuma kai daidai da dala baka karba ba daga cikin kudin kayan fa waje da mata a hubi ainihi sai ya samu kayan ainihin kayan shi da ya saida masa misali ka sayar masa da mota miliyan ɗaya a wannan miliyan ɗaya ko dala bai baka ba bayan ka sayar masa Allah ya kaddara ya talauce kuma ga motar kuma kai daidai da dala baka karba ba sai ya ce fa huwa a haƙƙu bihi shine ya fi cancanta game da motar shi kenan ka je ka karɓi motar ka kai ka fi cancanta amma a nan misali da ka sayar masa miliyan ɗaya ya baka ɗari biyar ɗari biyar ta rage to a nan ba maganar ka je ka kama mota saboda ka rage ka karɓi wani ɓangaren kuɗin motar ka kenan sauran bashi ne kake bi shi ne ce walam ya ƙabir walam ya ƙabirin lazi ba a hushi wanda ya sayar da kayan bai karɓi shai'an daidai da wani abu min samanihi game da kuɗin kayan fa waje da mata a hubi ainihi sai ya samu ainihin kayan abun shi wanda ya talauce fa huwa a haƙu bihi maza Allah ya ce shi ya fi cancanta game da kayansa sai ya ce wa in matan mushtari in ku shi wanda ya sayi abin Allah ya masa rasuwa fasahibul mata'i shi ma'abucin wannan kaya uswatul kurama daidai yake da sauran masu riba shi ban shi da wani haƙƙi wanda yake sama da sauran jama'a kenan ka riga ka sayar masa kafin ya biya ka to Allah ya masa rasuwa ba maganar ka je ka karɓi kayanka kai ma daidai kake da waɗanda suke bin shi bashi in ya bar wani abu a zo a biya ku in bai bar wani abu ba in ya so shi kenan ku biyo bashi su dangin shi kenan su za su nema su biya masa kenan ba maganar cewa ka je ka kama kayanka in Allah ya masa rasuwa kenan daidai kake da sauran waɗanda suke bin shi bashi shine malam yake cewa al-imamul baihaqi wato ya sadar da danganan hadisin har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai shi ma ya raunana hadisin wato domin biyar baya ga shi al-imamu abu dawud wanda a farko al'imamu abu dawud wato ya raunana hadisin tare da cewa ita riwaya ta al'imamu malik kamar yadda shi al'imamu abu dawud yake faɗa bayan ya fitar da hadisin yake cewa riwayar al'imamu malik ita ce tafi inganci sama da riwayar kenan shi wannan abubakar ibn abdulrahman yana da haka shi ma wannan hadisi yana nuna mana cewa in dai baka karɓi ba wani ɓangare na kuɗin sannan abun kuma ainihinsa ne bai canza ba bai daɗi ba bai ƙaru ba to a nan kana iya kama kayanka kenan ga shi mutumin da ya talauci kamar yadda shi wancan hadisi ya gabata sannan malam na faɗa cewa al'imamu abu dawud da ibn maja sun rawaito wato daga hanyar umar ibn khalada yake cewa mun je ma aba huraira allah ya ƙara masa yadda fi sahibin lana kada aflasa wato game da wani mutuminmu da ya talauci shi ma mai dukiya ne ya talauci faƙala sai abu huraira yake faɗa la aqdiyan na fikum bi qada'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace lalle ne zan zartan muku da hukunci hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shine yace man aflasa yace duk mutumin da ya talauci aw mata ko Allah ya masa rasuwa fa waje da rajulun mata'ahu mutum ya samu kayansa abun shi kayan da ya sayar masa ko kayan da ya ramta masa fa huwa a haƙu bihi shi ya fi cancanta game da kayan shi kenan kasancewar ka sayar masa da kayan sai ya talauci ko kuma bayan ka sayar masa Allah ya masa rasuwa to kuma ga ainihin kayan da ka sayar masa ko kuma kaya ne karanta masa a nan shi ne ya ce fahuwa a haƙƙu bihi wato shi mai kayan shi ne ya fi cancanta kenan game da kayan shi akan sauran jama'a masu bin shi bashi wato alhakim ya inganta wannan hadisi al'imam abu dawud ya raunana hadisin kuma ya daɗa ya raunana shi wannan ƙari na cewa shine yace fi zikirin mauti wato game da ambatan mutuwa da yace au mata da yace man aflasa sai yace au mata an gane ku lafazin kenan au mata ƙari ne wanda shi ma al-Imamu Abu Dawud wato ya raunana ita wannan riwaya dan haka a takaice shi ma wannan dai bai inganta ba wato daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato hadisi ne da'ifi dan haka dai a takaice hadisi na farko shine hujja wato game da wannan babi kenan duk mutumin da ya sayar ma da wani kayansa ko kuma ya ramta masa shi wanda ka ramta masa ko ka sayar masa Allah ya kaddara cewa ya talauci to a nan in ka riski kayanka ainihin su kenan ba su daɗu ba ba su ragu ba kuma ba su canza ba an gane ko bai riga bai canza ya sarrafa su ya maida su wani abu to a nan kai ka fi cancanta game da kama dukiyarka kenan sama da sauran masu bin shi bashi in ku kasancewar abin ya riga ya dadu ko kuma ya rabu ko kuma ya canza ko kuma ka karbi wani bangare daga cikin kudin kayan wanda asali in dai ka riga ka karbi kudi kenan sauran kaya duka ba mallakar ka bane mallakar shi ne kenan kai kawai kana bin shi bashin wani bangare ne daga cikin kasuwar da kuka yi to in dai kayan bai daɗu ba kuma sannan bai ragu ba kuma bai canza ba kuma baka karɓi wani abu daga cikin kuɗin kayan to anan kai ka fi cancanta ka kama dukiyarka sawa'an sayar masa ne kai koramce ne ka bashi amma in an samu ɗaya daga cikin wannan kenan abin ya daɗu misali dabba ce ka saida masa wato ta rigai ta karu ko fili ne ka sai da masa tuni ya rigai ya gina filin an gane ko kuma mota ce ka sai da masa ya rigai ya canza ta ya mata motar ya mata fenti ya mata wasu abubuwa da sauransu to a nan kai ma daidai kake da sauran masu bin shi bashi kenan a nan in an yi wantaran kayan shi in sun kai a biya ku a biya ku in bai kai ba kenan kowa a ciccira masa in yaso kuma abin da ya rage ku biyo ba shi shine kenan wannan hadisi da malam ya zo da shi a farkon baban kenan shine asali game da wannan mas'ala na cewa in mutum ya sami irin wannan yanayi to alkali yakan yi wantaran dukiyar shi kenan ya tsaye da dukiyar in ya so alkali ya yi wantar ya biya waɗanda suke bin shi bashi sannan hadisi na gaba wato hadisin amr ibn sharid daga mahaifinsa Allah ya ƙara masa yadda yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce layyul wajidi wato taurin bashin mawadaci idan aka ce alwajid shine mawadaci me ake nihi da wadata a nan halin biya domin an ciro shi ne daga alwujid idan aka ce alwujud shine wadata kenan gwargwadon ikon mutum kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum kenan wadata anan ba ana nihi wadata tarun dukiya ba a wanda yake da halin biyan bashi shine yace layyul wajidi taurin bashi na mai halin biya wanda yake da wadata yake da halin biya manzo Allah yace yuhillu irdahu wato yana halitta wato keta mutuncinsa menene ka ce masa wane ya zalunce ni wane ya danne mun hakkina shine jumhurin malamai suka faɗa kenan abin da zaka iya faɗa shine shine kenan abin da ya shafi kenan keta mutuncinsa sai ya ce wa uqubatahu kuma yana halatta wato yi masa uquba mecece uqubar shine a tsare shi a daure shi sai ya biya mutane bashin su in duk wanda ake bin shi bashi yana da halin biya ya ki biya to wannan in an kai shi gaban alkali to alkali yana da yancin da zai tsare shi sai ya biya mutane bashinsu an gane ko kamar yadda zaid ibn ali haka yake in an kawo mutum ana bin shi bashi in yana da halin biya to tsare shi ake sai a tsare shi in ya biya mutane bashinsu a sake shi sannan kuma shi wanda yake bin bashin yana halitta ya faɗa masa maganar cewa wane ya zalunce ni wane ya danne mun haƙƙina shine kenan ma'anar yuhillu irdahu don haka wannan hadisi dalili ne wanda yake fa'idantar da mu haramcin taurin bashi ga wanda yake da halin biya in mutum yana da halin biya to baya halatta ya zamanto wato ya taurare game da biyan bashin da yake kansa sannan kuma a nan kenan ana nuna mana cewa wato kasancewar ana iya tsare mutum in an tsare shi ba laifi ba ne amma duk wanda ba shi da halin biya to wannan tsare shi kuma bai ya halatta dole a saurara masa har a kai lokacin da Allah ya yalwata masa kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wa in kana zu usratin fa naziratun ila maisara in shi ya kasance ma'abucin kunci ne mutumin da ke da bashi a kansa ko da kuke bin shi bashi ubangiji ta'ala ya ce na kanku wajabcin ku saurara masa izuwa yalwa in Allah ya hore masa ya biya amma matukar mutum yana da halin biya yaki biya to wannan kuma haramun ne shine yace layyul wajidi ta wurin bashin mawadaci ma'ana wanda ke da halin biya maza Allah ya ce yuhillu irdahu wato yana halatta keta mutuncinsa ma'ana faɗa masa irin wannan magana kina in ka faɗa masa ba laifi bane kai wa uqubatahu kuma yana halatta yi masa uquba micece uqubar shine a tsare shi a gaban alkali sai ya biya sannan hadisi na gaba hadisin abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda na faɗa usiba rajulun fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi simari nibta'aha fa kasura dainuhu wato a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum wato Allah ya dora masa musiba game da wato ƴaƴan itace da ya saya ya sayi wato ‘ya'yan itace misali dabino ne ya saya kuma Allah sai ya kaddara wata musiba sai ta fada ma wannan ‘ya'yan itace duka wato suka hallaka fa kasura dainuhu bashinsa ya yawaita fa afulasa sai ya talauce bashi ya masa yawa ya talauce fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da jama'a ta saddaku alaihi maza Allah ya ce wato ku yi masa sadaka ma'ana ku yafe masa kenan bashin da kuke bin shi ma'ana ku yafe masa wani bangare ko kuma fa ta saddaku alaihi ma'ana ku yi masa sadaka ma'ana ku taimaka masa fa ta saddakan nasu alaihi mutane suka ringa taimaka masa suka ringa bashi sadaka walam ya buluk zalika wafa a dainihi abinda jama'a suka hada masa bai isa ba biya masa bashin da yake kansa shine yace walam ya buluk zalika wafa a dainihi abinda mutane suka bashi na sadaka wato bai kai ba biyan bashin da yake kansa faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li gurama'ihi wato maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa ga masu bin shi bashi sai ya ce ku zo ma wajattu lahu wato ku karɓi abin da ya samu abin da kuka samu maza Allah ya ce ku karɓa wa laisa lakum illa zalik ba yanda za ku yi da shi in ba haka ba abin da aka ba ku kenan ku karɓa abin da ya rage kuma wannan dole ku biyo baya wanda kar mu manta hadisi ya gabata hadisin da maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana cewa idan ka sayar ma da ɗan uwanka ‘ya'yan itace sannan Allah ya ƙaddara cewa wata musiba ta faɗa ma waɗannan ‘ya'yan itacen ita ce ake kira ja'iha in aka ce ja'iha ita ce wato musiba samawiya musiba da Allah yake ƙaddara zauwarta daga sama misali ko wata ƙanƙara ta hallaka ‘ya'yan itacen ko wani tsananin zafi ya ɓata su ko kuma kasancewar wasu tsuntsaye su zo su cinye ko wata tsutsa ta zo ta bata abu to shine ake kira ja'iha sai manzon Allah yake cewa fala yahillu laka anta akuza minhu shay'a bayya halatta ka karbi wani abu daga cikin kudin kai da ka saida masa inda Allah ya kaddara wani bala'i ya fada ma ƴaƴan itacen da ya saya to bayya halatta ka karbi wani abu sai yace bi mata akuzu mala akika bi gairi hak akan me zaka karbi dukiyar dan uwanka wato ba tare da wani haƙƙi ba kaga wannan hadisi yana nuna mana rashin halaccin mutum ya karba to shine malamai suka ce fadarsa a wancan hadisi da yace fala yahillu laka anta akuza minhu shay'an da zaka karbi wani abu suka ce wannan kenan akan mustahabi ne bayya halatta ka karba abin da ya zama wajibi kenan ka sirayen masa an gane ko fala yahillu suka ce anan misali ma'ana bai dace bane ba na cewa ka karba saboda kasancewar Allah ya kaddara wani bala'i ya fada to shine anan suka ce shi wannan mutumin wanda a z- kenan shine hanyar da malamai suka bi akan hada tsakanin waɗannan hadisai tunda anan shi ya sayi 'ya'yan itace ne to Allah ya kaddara musiba ta fada ma 'ya'yan itacen bashi sai ya yawaita akan shi jama'a suke bin shi bashi kuma ya tsiyaci maza Allah sai ya ce ma jama'a ku bashi sadaka ku yi masa sadaka kenan jama'a suka ringa taimaka masa suka ringa taimaka masa abinda aka tattara masa gaba daya bai kai bai biya bashin da yake kan shi misali bashin da yake kan shi ya kai miliyan biyar duk abinda aka samu kuma bai wuce ba miliyan biyu to a nan abin da aka samu shine za a ciccira ma jama'a masu bin shi bashi kowa a bashi kenan abin da kuka karba sai ku yi hakuri kenan ba maganar cewa ku zo ku takura shi cewa dole duk wani abin shi sai an sai da an biya ku kenan abin da kuka samu ku karba abin da ya rage kuma wannan kun biyo bashi shine yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa ga masu bin shi bashi shine yace li gurama'i gurama wato jam'i ne na wato garim in aka ce garim shine wanda yake megun bashi kenan amma in aka ce garim kenan mutumin da yake da nauyin bashi a kan shi shine yace fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama li gurama'ihi wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya faɗa ga masu bin sa bashi sai yace ku zo ma wajattum manzo Allah yace ku karbi iya abin ku zo ma wajattum lahu ku karbi iya abin da kuka samu gare shi kenan abin da aka baku ku dangana da shi walaysa lakum illa zalik ba ku da wani abu face wannan abu da aka baku kenan abin da ya rage dole za ku yi hakuri wato ku biyo bashi a takaice wannan hadisi kamar yadda malam ya faɗa yana cikin sahihu muslim shi ma yana nuna mana hukuncin wanda Allah ya kaddara masa irin wannan yanayi kenan alkali yakan tseda wani abu da ya mallaka kenan domin alkali ya biya mutane bashinsu abin da ya rage kuma su biyo bashi sannan hadisi na gaba hadisin wato shine abdurrahman ibn ka'ab ibn malik daga mahaifinsa ka'ab ibn malik Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hajara ala mu'adhin malahu manzan Allah ya tsida dukiya ta mu'az manzan Allah ya taka masa doki lokacin da bashi ya lauce shi mu'az jama'a kuma suka haro suka ce bashin su suke bukata hakkin su suke bukata manzan Allah ya tsida dukiya ta mu'az wa ba'ahu fi dainin kana alaihi manzan Allah ya sayar da dukiyar domin biya masa bashin da yake kai shi wannan kuma a shekara ta tara ne azan Allah ya biya masa wannan ya tsaye da dukiyar ya sayar da ita ya wantaranta kenan domin ya biya masa bashin da yake kansa al-imam ad-dar shi ya rawaito hadisin al-hakim ya inganta hadisin al-imam abu dawud ya fitar da hadisin a matsayin hadisi ne mursal sai dai shi ma dai hadisi ne ga ifi wanda bai tabbata ba wato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa hadisan da suka gabata ingantattu sun tabbatar da hukuncin haka alkali yana iya tsaye da mutumin da bashi ya zagaye shi kenan ya yi wantaran dukiyar shi domin a biya jama'a bashin da yake kansa nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك